أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلينظر الإنسان مما خلق
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين فلينظر الإنسان مما خلق Allah tabaraka wa ta'ala ya ce falyanzur al-insanu ai mutun ya kamata ya duba ya gani mana mimma khuliq da mi aka halicce shi yanzu mutun zai koma yana jayya da Allah har a koma a cikin Allah ma ana shakkansa Allah ya ce afillahi shak duk shakkokin da ake yi mutane suke shakka game da komai ma bai ishe su ba sai sun yi shakka ma a cikin cewa akwai Allah to shi dan adam duba ya gani da menene aka halice shi tukuna wato Allah yana faɗa kowa ya tunani ya gani to ma dai bamu san da abin da aka halice mu ba to za mu ji kaɗan daga cikin abubuwan da Allah ya halice mu din da su to in muka fahimci hakan nan to sai mu san lalle akwai wanda ya yi mun nan wanda ya yi mun nan shine mahalicin mu shine Allah mu shine kamata mu bautawa kuma batun girman kai wurin mu ma bai taso ba dole mu yi tawadi'u mu girmama Allah tabaraka wa ta'ala tun ya duba ya gani da menene aka halice shi mana خلق من ماء دافق khuliqa min ma'in dafiq ai idan mutum bai manta ba khuliqa shi dan adam ya sani dai asalin sa ma dai shi mutum kamin a kai ga adam shi Adam kan mun yi yanda aka yi shi da abin da aka halicce shi asali Hawwa'u kuma matarsa mun ji da abin da aka halicce ta an halicce ta ne cikin Annabi Adamu din to mu go sauran mutane hulika an halicce mu min ma'in daga waɗansu ruwa dafiƙin mai turan juna da wannan ruwan ne aka yi mu masu wari mutumin da yake da wari asalinsa kuma har yanzu mutum ya sai yana da wari in ya ɗau gumi zai ji yadda jikinsa yake wari sai na ɗauke da kayan ƙazamta cikinsa akwai jini akwai fitsari akwai kashi akwai datti da yawa to wannan ma dai bayan cikin bayan jikin ne ake gani da ɗan haske haske shi ma sai in an wanke shi an gyara shi tukuna to da wannan abubuwan aka yi mu to wani girman kai za mu yi kuma hulika min ma'in dafiqin mutum da aka halitta daga waɗansu ruwa masu turan juna wani wuri Allah ya ce min ma'in mahinin ruwa wanda yake raunanne wato wulakantacce wanda warinsa ma sai mutum ya danne hanci kuma in ma ya taba ka ba a yadda ka yi sallah ba sai ka wanke shi saboda zaman sa kazanta to da wannan ne aka yi mu to wani kuma girman kai za mu yi wa Allah يخرج من بين الصلب والترائب yakhruju min baini sulbi wat tara'ib shi wannan ruwan Allah ya ce ai yana fitowa ne min baini sulbi tsakanin tsara wat tara'ibi da haƙarƙari na namiji yakan fito wurin tsara yazo inda ake neman sa yazo din nan na mace kuma na wurin haƙarƙarin ta ne kan fitowa yazo inda ake neman su din nan su haɗu in Allah ya yarda da ikon Allah sai a haihu wato sai a samu ciki ba wai wannan abu yake sa a samu cikin ba a'a Allah ne yake sa hakan ya riga ya shirya hakan nan ya khruju min bayni sulbi wat tara'ib ruwan yana fitowa tsakanin na namiji da mace bayni sulbi tsakanin tsara wat tara'ibi da hakarkari na namiji kan fito wurin tsara na mace wurin hakarkari idan suka haɗu na namiji ya zama sama to sai ya kasance dan yayi kama da namijin in ko na mace ya zama sama sai dan ya kasance ya yi kama da wannan matar haka dai cikin ikon Allah haka Allah yake shiryarwa ta hakan ya fito da mudin wallazi zara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsharun wani wuri yace shine wanda yake shishuka mu a cikin ƙasa kamar yadda gazan kana shuka hatsin ka gero ko dawa ko masara kai gina ka turbuda ya fito kuma baɗi a koma yi to haka ne ake shishuka mu a cikin mahaifin ne a shuka wannan cikin wannan ya fito cikin wannan haka dai har muka kawo hakan nan kuma haka za a yi tafiya har duk wanda aka haɗi yaɗin nan iri wa irin ran da aka haɗiya tun alamun zarri to duk sai an shishshibka su sun fito kowa ya zo a duniya sannan kuma a koma lahira gaba ɗaya abinda za a yi din nan sai a yi ya khrijin bayna sulbi wat tara'ib
إنه على رجعه لقادر innahu ala rajaihi laqadir ai ko ka san wanda yi mutun cikin irin wannan abu kuma yayi mu ne ba tare da misalun sabaka ba نعم ba wani misali kwatankwaci na mutum wanda ya gabata kaga eh, shi kafir yana musun a tayar da shi Allah ya ce eh, ashe farkon halitta bai fi zama wahala bisa ga maidawa ba abu ne baka taba ganin sa ba baka taba jin labarin sa ba baka taba ganin hoton sa ba baka taba ganin alamar sa ba sai aka ce ka zo ka zana shi aiko an baka aiki نعم amma da ka taba ganinsa ko ka san shi ko ka ji labarin yadda yake aka ce ka zana shi to duk yadda aka yi dai za ka ɗan zazzana ɗin ko yi kama ko ka yi gaba dai ka ga alama amma shi Allah shi ɗan adam bi gairi misalin sabaka ba wani misali wanda ya gabata to yayi mu haka aiko innahu shi ɗan adam ko ko innahu ai yanda lamarin yake mutum ya sani ala raja'ihi ga dawowa da shi wanda yayi mu ta hakan nan aiko ka zalla qadirun haqiqa wallahi Allah nan da yayi mu ta haka mai iko ne da ya dawo da mu Ah, su mafi yawa kafurai babban kafircin su wasu ma sun yadda da Allah wasu kam amma kafircin su rashin yadda da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam a wannan lokaci saboda girman kai to abin da yafi dai ta da musu da hankali idan an mutu din nan a dawo shi yasa da an taba tafiya a cikin alqur'anin nan sai Allah ya magana cewa wallahi fa zan tayar da ku wallahi fa zan dawo da ku zan dawo da ku ba can ah, yace la qusim bi yawmil qiyama wa la qusim bi nafsil lawama aya sabul insanu allan najma izamahu bala qadirina ala an nusawi banana bal yuridu al insanu liyafjura amama Allah yace shi dan adam wai yana tunanin allan najma izamahu idan ya mutu ya zama kashi da kasa wai na garin ba za mu iya hada kasusuwan ba saboda kirmansa Allah ya ce bala bari ƙadiri na wallahi mu masu iko ne ala an nusawwiya bana na hu bisa ga musaita ba ma manyan ƙasusuwa ba na cinai ko na kafa abuwa ko na karkari a'a ƙasusuwan ya tsuma da suke daban-daban kankanu wallahi za mu saita su daidai mu dawo da su kuma mu dawo da zanen nan na fatar hannu ku ka san wannan akwai abin al'ajabi mutum ya gare Allah da ikonsa kaga yanzu zamani ya kawo technology inda ake bambance sifar mutane mafi yawa a cikin kwamfuta din nan wurin yatsun nan saboda haka duk abin da zaka yi ana so a gane kai ne ko ba kai ne ba sai a ce ka danna yatsanka نعم to in ka danna yatsun nan duk taron mun nan zanen kowa da maikin na wani ba wanda zanen za- na ɗa bai kama da na uba ba na uba kowa wannan zanen duk wanda ya zo duniya nasa zane daban saboda haka idan mutum ya yi danna hannun sannan zanen sa ya fito ba wani a duniya wanda zai koma danna hannun sannan zanen sa ya fito kamar nasa nan to shine Allah ke gaya muna har wannan zanen ma sai na dawo da shi na kowa da kowa الله أكبر li- ah, ala an nusawiya banana to shine Allah yake gaya mana anan innahu shi dan adam ala riji akan dawowa da shi da jikinka da idanka da sunanka da ayyukanka da sifofinka gaba daya har sumanka har komai komai na gadin nan la qadirun wallahi ni mai iko ne a yin haka kuma in ma ku yarda din in ma ku yarda wallahi sai na dawo da ku la qadirun sai na dawo da ku a dawo da dan adam a tayar da shi a kawo shi gaban Allah tabaraka wataala kuma ai masa tambaya kuma ai masa hukunci wanda ya aikata alheri Allah ya sa mu alheri ya sa- ya kasance na mai yawa sai a ce aljanna wanda kuma nasa babu alheri eh, zai a ce yayi wuta Allah ya kiyaye mu يوم تبلى السرائر yawma tubul as-sara'ir yaushe ne za a yi wannan wanda za a dawo da mu din nan kowa a tayar da shi din nan har ya tsunsa zanen su a dawo da su kasusuwa a koma dawowa da su a sa nama a sa jiyoji a- a a labta fata a dawo da suran mutum da idanuwansa da haurinsa da komi da komi nashi a dawo da shi a busa masa rayuwa ya tashi a yi magana da shi yau shi ne za a yi wannan yau ma wani wuni ne wanda yake tubular sara'iru نعم ranar da asirai za a tona su duk abin da mutum ya ɓoye ranar nan to za a tona ta ah, ranar mutum zai zo ko wani mutum zai zo ah, gaban Allah shi kadaya laisa bainahu wa bain Allahi tarjuman bai maka fassarar abin da Allah ya faɗa ma tsakaninka da Allah babu shi a tayar da mutum a yi masa tambayoyi haka dai za a yi tula sara'ir duk abin da mutum ya ɓoye na asirinsa na zunubinka wanda ka ɓoye da satan da mutum ya taɓa yi da 419 din da mutum ya taɓa yi da duk kisan da ya yi to ranar dai za a tona ta gaban rubusul khala'iq in dai mutum bai tuba wa Allah ba amma duk inda muka fito din nan Allah ya magana sai ce illal ladina tabu Hmm.
sai dai wanda suka tuba to in mutum ya tuba in dai ba haƙƙin waɗansu mutane ba ne wanda ka taɓa in ka ce astaghfirullah da gaske ka ce Allah na tuba maka daga yau din nan duk abin da na yi maka Allah tun lokacin da aka fara rubuta laifuka na da ayyuka alheri Allah ka yafe mini to Allah daɗi yake ji sai ce ta na yafe maka ko da shi Allah kayansa ba su da iyaka amma idan akwai haƙƙin wani ko da naira ɗaya ne ka ce astaghfirullah Allah na tuba Allah ce oho na yafe maka kam na ce kar ka yi sata ka yi sata ka saba mini amma kuɗin mutane daga ɗauka je wannan mutumin ka nemi yafiyarsa in bai yafe maka ba ka je lahira yau mutubulas sara'ir ranar ranar tona asiri ne za a fidda mutum ce to abin nan da ya bata shekara kaza abin da ba a ganin nan ba wane ya ɗauka gaban jama'a kaga asiri ya tonu kenan ah wane nuke gani kamar na Allah kamar na Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lokacin da ya shiga wuta din nan ya ga wasu mutane wanda hanjinsu sun zazzago suna eh, kewayawa cikin hanjin sai yan wuta suka taru suka kewaye wannan mutum suna kallon sa "Ah, wannan fa malam wani ne wannan fa malam wani ne mala la ilaha illallah alaysa alladhi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar ba kai ne kai mana wa'azi ba qala Allahu qala rasulu qala Allahu qala rasulu mu daina kaza ce wallahi haka ne bala haka ne ni ne ina gaya muku ne sai dai bana aikatawa to sai ya hadu da wa'inin wannan musiba kaga asiri ya toni kenan Mm.
yau mutum sara'ir duk abin da mutum ya ɓoye na asiri na sabo abin da mutum ya ɓoye na asiri na ibada ka je ka ɓuya eh, duk inda ka ɓuya ka yi aikin alheri to ranar dai za ka ga aikin alherin nan kuma za a faɗe shi gaban kowa da kowa babu ɓoyo kenan domin rana ce ta tona asiri Allah ya sa asirinmu da za a tona ya kasance kyakkyawa Amin.
mugu ko an duba Allah ya sa babu shi آمين mu yi kokari mu ta tuba wa Allah don ya kankare mu da zunuban nan kar asirin mu ya tonu gaban ah, halitta ta ce bainar usul khala'iq Mm.
gaban halitta tun daga annabawan farko tun annabi adamu fa in an kama ka sai an nuna ma adam wannan fa jikan ka ne fa har a yau ƙasa ƙasa har a kawo wurin iyaye ce to kai wane ɗanka ne ya yi aikin nan gashi nan duka sai an bi kuma mutum baya inda zai shiga ya koyi saboda rana ce ta tona asiri Allah ya sa asiri mu ya zama kyakkyawa wannan ranar فما له من قوة ولا ناصر ma lahu min quwwatin wala nasir ai ko ranar dan adam idan aka zo to nan asirin nan koda ya ce a tufa masa shi ko ko a faɗa ce wallahi ba ni bane wallahi wallahi ka san nan duniya mutum ya saba in yayi aika aika aka kan masa sai kamar zai karbi gaskiyarsa da rantsuwa wallahi wallahi wallahi tallahi ba ni bane wallahi wani in ya shirya maka kana rantsewa da Allah kace yafi kowa ma gaskiya cikin magana amma dai ƙarya ya faɗa to innahu shi ya mutu sara'ir wa ma lahu min quwwatin mutum bai da wani ƙarfi wanda zai zuba ya hana a yi masa wannan bincike a tona asirin nan nasa wa ma lahu min quwwatin wala nasirin ko wani mai taimaka masa wanda zai taimaka masa a wani ka- kar a yi masa bincike kar a yi masa hisabi ko ko a laifin da ya bari a jibga mini za mu ji nan gaba kaɗan yadda lamarin zai zai kasancewa domin can mun karanta a baya wala taziru waziratun wuzra ukhra wa in tad'u muzqalatun ila himliha la yuhmal minhu shay'un walau kana dha qurba wani bai zai dauke wa wani zulubin sa ba ranar ko da mutum ya ce zai daukewa fadi ne yayi ranar takan sai yake yi kowa nafsi nafsi yake yi ranar Allah ya sa ta zo mana da kyawu fa malahu min quwwatin wala nasirin ko wani mai agaza masa wanda zai taimaka masa sai dai wanda aka faɗa inda muka fito a baya inda Allah ce fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in to ranar ceton kowa ba zai amfani ba idan ba a ba da dama ba idan aka ba da dama shine kaburai su ce fama lana min shafi'i wala sadiqin hamim lokacin da aka ceci masu zunubai annaba suka yi ceton da za su yi siddiƙai suka yi ceton da za su yi shuhada'u suka yi salihina suka yi wanda Allah ya ce wa hasuna ula'ika rafiqan to an fudda su a cikin wuta masu kaba'ir har da masu saga'ir in saga'ir din ya kai su wuta din Allah kiyaye mu to sai a bar kafurai sai su ta ihu ya ce wa lana min shafi'in yanzu mu ba ma samun irin waɗannan da suka ceci waɗannan mu ma a fudda mu ba mu samu wala sadiqin hami ko wani aboki masoyi wanda zai kulle soyayyarsa da mu ya zo ya gaje mu Allah ce ai babu dama ana kullawa ne tun a duniya al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al-muttaqin to su ba su da takawa ba su kulla abuta ta don Allah ba ta takawa balle abin shi amfani su nan saboda haka ma'alabu min quwwatin wala nasirin ko wani mai taimako mai agazawa ba su da ba sa samun sa domin ba a neme shi tun a nan duniya ba ba bi Allah ba ba bi annabi Muhammadu ba sallallahu alaihi wasallam ba bi malamai wa rasulullan biya'i ba su ne za su yi abin in an ba su dama to ba a tare da su a duniya kaga babu dama kenan ba hanya
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع والسماء ذات الرجاء والأرض ذات الصدع Allah ya ce ina rantsuwa muku ina rantse muku wai saboda ya karfafa muna maganan da aka yi din nan a baya ko da ubangiji tabaraka wa ta'ala bai rantsuwa ba maganar sa in ya faɗa wajibin dukkanin kowa da kowa ne ya da ya ce samina wa da'ana gufranaka rabbana wa ilaikal masir balle Allah ya riga ya rantse to can farkon sura ya yi rantsuwa da abubuwa wasama'i daya wa tsariki kaji biyu ya rantse da su a ɗarikin nan shi ne muka fassara farkon karatunmu cewa wasu malamai sun fassara shi da muhammadu rasulullah sallallahu alaihi wasallam saboda shi ne wanda ya zo ma duniya lokacin da mutane ba sa tunanin ya zo kuma ya zo a garin da ba a tunanin ya faɗo a cikin garin maka ba su tunanin akwai za a yi annabi a ciki yasa abin ma ya rikita su wani lokaci suka ce annabi ya koma sham can ne suka saba da manzanni da annabawa su kan ba su saba ba to an yi wannan sai Allah ya ce ya yi ba da jawabin rantsuwa dalilin da ya sa ya rantse muna dinnan sai ya gaya muna shi mutum ya diba da kyawu ya gani da mi aka halicce shi fal yanzur insanu mimma khuliqa to da aka yi wannan sai Allah ya ce to ba wai shi insanu ba in ka dubi mutum ka kalle shi da kyawu to ka zo ka dibi sama mana ka dibi ƙasa mana alladhina tafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azaban nar to in ka dubi saman nan ka dibi ƙasa watakila za ka iya gane shi ɗan adam ɗin ka gane wanda ya halicce shi Allah ya rantsuwa da ɗan adam a can ya yi rantsuwa da ɗarik ɗin ko taurari ko shi annabi ɗin an zo ai mana jawabin mutum ya duba abin da aka halicce shi to sai Allah ya ce wasama'i zatin raji ku ina rantse muku da sama wadda take zubo abubuwa da yawa take dawowa da abubuwa ba ita ke dawowa da abin ba kamar yadda ka san shi uba da Allah ya ce wallazi zarakum fil ardi wa ilayhi tusharun shine wanda yake shishibka mu a cikin ƙasa yake shishibka wannan da cikin wannan to ku diba sama Allah ya rantsuwa da ita ku da ke nan gaba kuma Allah zai koma wani rantsuwa da sama din amma yanzu abinda mafhum abinda Allah ke so mu gane yana so ya nuna muna hikimar sama din da ƙasa da hikimar muɗabakarta da halittar ɗan adam na'am wasama'i zatin raj'i na rantse da saman nan ma'abuciya kome mai zuba abubuwa da yawa wal, wal ardi zati sada na rantse muku ko da ƙasa ɗin nan wadda take tsatsagewa na'am
to can falinzuril insanu mimma khuliq mutum ya duba da abin da aka halice shi khuliqa min ma'in dafiqin yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib Mm.
mutum yana fitowa dabbobin ma suna fitowa wanda ake haihuwa tsakanin tsatson wannan uba da tsatson wannan uwa wato sai sama ta zama kamar ita ce uba na abubuwan da suke fito muna tsire-tsire ne itace gero masara dawa shinkafa har muɗin asalin namu na'am domin Adam ma da ƙasa aka yi shi kullukum min Adama wa Adama min turabin Adam ma da ƙasa aka yi shi kaga sama ce ta zama kamar namiji za ta zubo ruwa in ta zubo ruwa sai ta zubo su a ƙasa in ta zubo su a ƙasa ƙasa ɗin nan sai ta buɗe ta tsage Mm.
wal wal ardi zati sadi kenan ƙasa sai ta tsage in ta tsage sai ta tsotsi ruwan in ta tsotsi ruwan da ikon Allah sai ƙwayoyi wanda suke a cikin ƙasa sai su fito Na'am.
sai kaga wannan ƙwayar masara wannan ƙwayar gero shinkafa da itace su mangoro ne su lemu ne ga su nan barkatai babu iyaka to sai sama ta zama kamar ita ce namiji ƙasa ta zama kamar ita ce mace ya kharuji min bayni sulbi wattara'ib wancan ruwan ya fito wurin namiji ya zuba Mm.
ta- wattara'ib wannan cikin mace sai a haɗe su sai ƙasa ta zama kamar mace kenan sai a zuba ruwa daga sama wanda yake ruwan nan a zahirin magana shine asalin dukkanin arziki na'am domin duk abin da ka duba a duniyan nan da ruwa ne asalin sa suran da muke sa ma da ruwa ne asalin mu ake samu don sai an zuba ruwan an samu ciyawa ganyayen da suka fito sannan za a samu in auduga ne in roba ne in menene za a samu Ah, balle mu din mutane Mm.
mun san idan ba ruwa ba wanda zai iya kwana biyu ba ruwa No.
A- sai mutuwa ko ka yi kokari dai kwana uku an gama da kai ba ruwa ba na sha ba na wanka Mm.
kwana uku to ai mutum an gama da shi kenan to kaga mu ma din sai da ruwa muke yi to sai ya kasance ruwan su ne asalin arziki daga mas- sama suke fitowa to anan sai malamai suka ce ashe shi bature da yake magana shi bai san Allah ba ne amma ga ayoyin Allah da yake nunarwa yana takawa bai gansu ba bai san su ba na'am sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu alhaq awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli shay'in shahid ubangiji ya faɗi haka to kaga shi bature nan da Allah ya ce was sama'i zatir raj'i sama mai kome mai zubu abubuwa idan aka yi ruwan sama idan mun ce Allah ya ruwan sama sai bature ya ce to kai magana ai ruwan sama wani tiriri ne yake tasowa ko daga teku ko ga dutse ko wani dutse sedimentary rock ko menene dai Mm.
in ya hau wannan tiriri ya tashi ya yayi sama sai zama gizagizai in yayi zama gizagizan nan zafin ya haɗu ya haɗu ya haɗu kamar tukunya ce aka rura mata wuta da ruwa a ciki za ta dinga zaɓarɓaka zaɓarɓaka sai ta dinga fidda wani siraci na ruwarwa kana buɗewa sai ka dinga wa- ganin wasu ruwarwa na fitowa to idan zafi yayi yawa yayi yawa yayi yawa wannan dutse ya ɗau zafi ko ko ce ko ta ɗau zafi sai ta dinga tura ruwan da, da wannan hazo-hazo sai ya sama waɗannan ruwan sai su koma dawowa su ne za su zama gizagizai sai su koma dawowa a ƙasa kuma in sun ka dawo a ƙasa aka ɗibi lokaci sai kuma su koma mulmulewa su mulmule su koma haka din kuma su koma sama su je su dawo su je su dawo to in ma haka ne Allah ya ce was sama'i zatir raja Mm.
kaga Allah ya san da kayansa na'am in ma haka ne uhuma duka dai Allah ne yace na rantse da saman nan da ke dawowa da abubuwa na'am ba ruwan cikin da suke fitowa ba Mm.
sun ce bature ya ce su komo ƙasa ko Mm.
kuma su koma su hau sha- Mm.
zuwa sauka da hawa ko Na'am.
to ko hakan nan dai wa yake saukar da ruwan Allah.
wa yake hawar da su Allah.
ko suke hawa da kansu Mm.
ko suke sauka da kansu Mm.
to nan ne ba su gano Allah ba Mm.
nan ne sai shi ɗaya shiga tsakanin su nan to amma irin masu technology nan idan sun bi technology zai ƙara musu sanin Allah sosai Na'am.
don ƙarshen ta inna ila rabbikal muntaha Mm.
ina kai goli ta gane to mai wannan aikin kam shine Allah Na'am.
wasama'i zatir raja wal ardi zatis sada Mm.
إنه لقول فصل innahu laqawlun fasl jawabin wannan rantsuwa da nayi inji Allah na rantse muku da sama din nan take da sa- sauko abubuwa ta sako su na rantse da ƙasa din take tsagewa ta fidda tsire-tsire kuma za ta tsage ne ai wani rana yau mata shakkakul ardu Ah, ranar da za a sama ce idan sama'un shaqqat wa adana li rabbiha wa huqat wa idal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa adana li rabbiha wa huqat to in wancan ne muka dauko kasar da za ta tsage da duk labarin da Allah ya faɗa mana yace innahu laqawlun fasl wallahi wallahi na gaya muku magana nake gaya muku ne magana ne nake muku daki daki Na'am.
magana gaskiya ce nake gaya muku da ana ya duba da mi aka yi shi to kai da aka yi da wannan sifa wani girman kai kuma za ka yi kai ka san dole an yi ka ne fa to wanda yi kan nan shine Allahn ka baka ga Allahn ba baka san shi ba ya turo maka manzo mu ya turo mana Muhammadu Rasulullah yace mana wa in tuti'uhu tahtadu Mm.
wa ma 'ala rasuli illa al-balagul mubin in dai kun bi wannan manzo kun shirya shi kuma abin da yake wuyansa banda ya ida muna abin da aka turo shi da shi na rantse muku da Allah inji Allah na rantse muku da saman nan tunda ya isa ya rantsuwa da ita na rantse muku da ƙasan nan wallahi wallahi magan nake gaya muku gaskiya ce Mm.
innahu laqawlu fas gaskiya ne wallahi sai na dawo da ku wallahi sai na dawo da kuma sai na yi muku binciken nan in za mu shirya mu shirya in ma ba za mu shirya ba mu jira mana la tati kum illa bagatatan mutuwan nan za ta zo mana ba shiri katsam na sai kara ban bari ba wallahi sai kaza ko ko na alƙawari bari jibi ka zo ka karba jibi ya zo ai ba shi la ilaha illallah ba shi shikenan haka take zuwa bagata ba shiri ba wanda zai shirya mata in ba muhammadu rasulullah ba Sallallahu alaihi alaihi wasallam shi kan sai ya shirya Azra'ilu ya ce na zo ɗauka amma an ce a baka shawara in ka yarda in muka yarda ba a koma kamar kwanukan da kake so a ƙara maka annabi ya to ya ƙara min sai me sai mutuwa ya to shikenan ga abin da ke so tambaya jama'a na ya kaza kaza kaza kaza kaza su nake shakka Allah ya ce "Ah, ina tare da su ina tare da su Mm.
Ka- annabi ya ce to lan tadillu ba min ba'di kar ku bari ku bata fa Allah ya ce yana tare da ku wallahu khalifati Allah shine halifa na a cikin jama'a na Mm.
annabi ya ce a dauka kai ka isa ma a baka shawara za a daukan ka Mm.
kai za a baka shawara ba sai a ce a kara ma shekaru miliyoyi ba iyaka ba to ko miliyan nawa kara da za su kare tunda sun kare miye sai mutuwa duk wanda ya ta yi lahira yana jiran mu ne mu zo kuma ba za a tashin duniya ba ba za a shiga aljanna ba duk sai mun zo gaba ɗaya saboda Na.
haka na lahiran ma ya matsu ba mu zo ba mu ko muna so a kara mana tsawo a kara tafiya su ko sun matsu musamman yan aljanna domin suna ganin gidansu na aljanna abin da kawai ya saura mu mu zo in mun zo a ɗunguma a tafi saboda haka su su ga an daɗe ma ba a zo ba amma ɗan wuta yana ihu yana wayo shi ba ya so ai saurin mutuwan nan saboda bala'in da yake gani Allah ya kiyaye mu nahu la qaulun faslun magana ce filla filla daki daki nake muku dan ku gane in na so sai muku ba daki ba wu, ba Na'am.
ku ganewa kawai kuma sai kun yarda in ba ku yarda ba kuma shikenan ba shine suke hauka ba ce a turo musu mala'ika Mm.
ya zama manzo Allah ya ce mahaukata in kun ji turo muku mala'ika ya za ku iya da shi balle ku bay- bayani ku gane an je lari da kace to Allah ai bai mana bayani mu ha gane ba to mu yi muku qaulun faslun yanzu mu Hausawa ko Fulani ko Yarbawa ba su da hujja Qur'ani da Larabci ne amma musamman yanzu Ramadan din nan duk gari ka je kana samun wani wanda Allah ya yassare ma yana faɗa mutane su ji to la qaulun faslun ne an an fassare shi da kowane yare Na'am.
me ya saura ji da biya idan baka ji ba oho idan baka bi ba oho la qaulun faslun ne magana ne an rarrabe gashi nan yare kowane iri sai a fassara Qur'ani da shi saboda haka an yankan hujja kenan ba hujjar da mutum zai yanka gobe kiyama an riga an ga an yanke masa hujjoji duka وما هو بالهزل wa ma huwa bil hazl la ga mu gaskiya inji Allah wallahi maganar nan ba maganar wasa bane wa ma huwa bil hazl ba maganar banawa bace irin eh, hazl din na bana wallahi kaza kaza kaza wallahi kai ai ba haka bane ai kaza kaza kaza ai dariya ai sharholiya ba irin sa bane No.
gaskiya ce la qaulun faslun magana ce daki daki wa ma huwa bil hazl ba maganar wasa bane إنهم يكيدون كيدا innahum yakiduna kaida ina gaya muku maganar ba ta wasa bace amma kuma tattare da haka kuna zowa kuna kulla manzon Allah kaidi innahum su wannan mutane mushrikan larabawa da kafiran yanzu da munafukan yanzu a cikin musulmi yakiduna suna kulla war kaidan suna kaidi wani irin kaidi wannan kaidan da aka dawo da shi bayan yakiduna littakidi ne kawai Na'am.
saboda karfafa kaidinsu kullun suna kaidi am abramu amran fa inna mubrimun Mm.
am yuriduna kaida falladhina kafaru humul makidun kullun suna kulle kullen sharri a kulla nan a kulla dai a ciuta muhammadu rasulullah aiko da za su zo ɗayansu ya zo duniya ya gani yanzu ko a masallacin nan ya zo ya duba a ce a najeriya ne a arewa ne a lokacin da suka yi zaman nan ko labarin najeriya babu sun so musuluncin kar ya bar maka ma نعم ya bar maka ya kai madina annabi bai bar duniya ba sai da musulunci ya kai jaziratul arab zamanin sahabbai musulunci ya shishigo har ya zo kasashen nan namu gashi nan da son su ne musuluncin ba zai bar garin makka ba an, an, an murkushe su tun a wannan lokaci Mm.
ba kaidin da ba su yi ba wa wa idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuka wa yamkuruna wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin Mm.
sai ta kulla irin wannan makirci dai su karya kadde annabi karya kai karya kai karya kai kan musulunci ya kai sun kulla sharri bal iftarahu bal huwa sha'irun shi kai qur'anin nan masu zowa a hanya a tare su a a- a bayan gari kai in kun shigo gari akwai wani mutum bai daɗin baki ha kar ku saurare shi ba idan kun saurare shi daɗin maganarsa za ku bi shi za ku bi ta batun allolin kun ga allolin nan ku rike su ba ku rike su ba ku bi ta batun mamu duk sharri su riga sun kulla inna mai kidu na kaidan wa akidu kaida Allah ce bar su suna nan suna kulla kaidin su ina nan ina walwale nasu الله أكبر wa akidu kaidan wato ma'anansa ni ma ina kulla nawa Mm.
am abramu amran fa inna mubrimun suna kulla muna kullawa Mm.
wato shi kaidi Allah kiyaye kamar yanzu muna cikin masallacin nan sai a samu wasu sai ko kuma dai kamar wata itaciya ka ka ka, ka shuka itaciya ta girma ta yi rassa ta yi inuwa da yawa to shi kenan baka sani ba sai a samu wani mugu sai ya zo samu irin wani acid wani magani haka sai ya dan gina kaɗan haka sai ya sa wannan maganin a cikin sayunta wanda ya sa maganin kila sai an yi sati ɗaya za ta fara nuna alamar yankwanewa ta za ta mutu sai ya yi gina ya dan zuba magani sai ya rufe ka zo yau kana shan inuwa lafiya lau jibi ma lafiya lau ga baka sani ba amma an kulla kaidi a ƙasa نعم to sai kwana biyu uku sai ga eh, ganyaye na dan yayyon kwarewa ca ka iskan dari fa ya fara busawa icen nan fa ya fara kakkaba wai ba kakkaba bane ana kankaban sa ne a ƙasa Na'am.
an ci sayun sa ne ba a sani Mm.
ba to shi kaidi wato ta inda baka sani ba ana kullo maka shi kamar yanzu a ce masallacin ana ana cin condition ɗinsa ana sara ana sara muna ciki kawai Allah ya kiyaye ashe an ci Amin.
wancan gini na ƙasa sai mu ji rugu kawai an Mm.
fada to haka zo kullawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce suna nan suna kullawa annabi sallallahu alaihi wasallam kaidi da makirci suna kulla musulunci ina nan ina ganin su ina kulla musu ni ko nawa Allah.
ta inda ba sani ba مم.
to Allah ya ga dama cikin sonsa suna cikin kullawa din yayi musu kamar yadda yayi ma Abu Jahal da ake ba da kissar Allah alam ko ta inganta na gina rami cewa annabi ya zo eh, bai da lafiya waye waye annabi ya- sun gi ya gina dogon rami eh, annabi ya zo gaida shi eh, yana kawowa Jibril ya ce ka koma akwai rami wurin eh, ya koma mutumin ya ga annabi a gaya masa ai da Abdullahi fa ya koma ya ce "Ah, ya koma sai ya ce ko dawo Muhammadu gani dawo Muhammadu gani garin wurin kwaram ne ya ce Muhammadu dawo Muhammadu dawo ramen nan da ya gina sai ya kawo sai ya fada to kaga ya kulla wa annabi kaidi in kisa ya tabbata Allahu a'lam Mm.
to shi ko Allah yana nan yana ganin yanda zai ba annabi mafita kaidi zai da kansa da ya san shi zai fada a ciki zai tona shi Mhm.
in ma ya tona zai tona shi gajere Na'am.
to Allah yana gaya musu kuna kulla wa Muhammadu Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam.
Allah da sallama kaidi kar ya kai kan labari sai ya kai ina nan ina kullawa kun tanka bakanku na tankanawa La shine ilaha ma'anarsa illallah.
kun tanka bakanku na tankanawa mu zuba zuwa da ku mu gani to ta wane ta faɗi Tasu.
tasu babu su yanzu ga annabi nan shi muke ta faɗa a masallacin nan duk Sallallahu qur'anin ne wa annabi Muhammadu ne Sallallahu alaihi duk wasallam.
inda ka zauna yanzu duniya ba garin da za ka je baka ji an ce Muhammadu Rasulullahi ba Sallallahu alaihi wasallam.
kuma an faɗa sai a ce sallallahu alaihi wasallam da ka ji an ce abu jahal sai ka ji an ce la'anatullahi alaihi Mm.
har a maka har jikokinsa yanzu ba sa so a ce su ne jikokinsa Mm.
so abdullahi bin mi- mu- eh, wa- mina wanne ubay ubay ubay bin halab din nan da su bin mughira din nan ga sunan manyan kafirai duka fa akwai jikokin su ba amma an su boye mutane sun zama musulmi dole amma yanzu sai ka gama duk inda ka shiga yanzu cikin wannan kila ba a rasa wani shi sharifi ne Na'am.
to annabin ne ya ɗaukaka ai Na'am.
shi yasa ake labawa ma ta cikin sa a samu abinci Mm.
a duk inda wani zumunta ke an jawo ta in kaga muna dan uwana ne dan uwa ai- oh ai jinin mu ne to ya daukaka Na'am.
amma idan ya wula ya ce dan wani ne da dan uwa a ai ba wani zumunta ne zakari na da shi ai ba wani zumunta ba wani saboda ya lalace ya yi mugun aiki wani ashe ba dan uwanka bane kai ai zumuntar dai lake lake ne Mm.
ai ba wani abu bane lake lake ne dama uwarsa ce ta aure gidanmu aka yi waye aka yi waye duk dai lalata lamarin saboda mutumin ya lalace Na'am.
amma da ya ɗaukaka Mm.
in makwabcinsu ne ma in ya je wani ce ai dangi na ne Mm.
dangi na ne ke sa ba mamaki gaji ana ta danganta da annabi Muhammadu Sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam.
wasallam kowa ba ya ce ji kansa ne wannan ya ce kaza ne ya ɗaukaka ne Mm.
sallallahu kuma ɗaukakan da ba wani mai ɗauka kamar tasa Na'am.
sallallahu alaihi wasallam innahum yakiduna kaidan wa akidu kaidan وأكيد كيدا wa akidu kaidan abinda suke kullawa annabi ina nan ina maida musu martani kuma kowa ya gani a fili take martani dai an maida sun halaka ba su bar duniya ba dan shekaru kaɗan ah, can Allah gaya muna inna batasha rabbika lashadidun inna huwa yubdi'u wa yu'id wallahi damqana fa inna tashi fa mai karfi ne fa amma saboda ainihin rahmatin rabbaniya da Allah ya tashi da mukansu mutum saba'in ne kawai aka kama a wani wuri mutum saba'in katta masu manya kama a ce an kana an kama duk gwamnan jiha an kame an kame Mm.
shugaban kasa to me ya saura a Najeriya da da duk wani gwamna an kame Allah ya kiyaye آمين duk wani shugaban kasa an kame duk wani dan majalisa wancan na sama نعم shi ma an kame to waye saura sai mu to mi aka bari كوا to duk sai a kama manyan sanadidu ƙuraishin rana ɗaya a kama su a kashe a kama wasu aka ɗaure musu ka kaburci ya ya ya wulakanta inam yakidu na kaidan wa kidu kaidan abinda suke kulla wa annabi na karya zama kowa su kame shi su ɗaure ko wani na shawara a kashe shi wannan a kore shi to ga su dai mun kora a maka mun mai da su wajen gari mun kashe na kashewa mun daure na daurewa abinda suka zo su yi wa annabi shi kadai to dukkan su sanadidu din nayi musu haka wakidu kaidan Mm.
فمهل الكافرين أمهلهم رويدا wa mai hilil kafiri na amhilhum ruwaida ya rasulullah kai na baka hakuri kamar suran ya kare an ba annabi hakuri ka ji dai sharrin waɗannan miyagun nan ne kuma har yanzu ba su bari ba akwai kannansu akwai jikokinsu akwai 'ya'yansu suna nan suna kullawa musulunci sharri fa mahilil kafirin ya rasulullah ka jinkirta wa kafiran nan amhilhum dakata musu ruwaidan sannu sannu bari ka ga yadda zan yi da su din nan ga wannan duka ah, makka ce farkon karatun mun ce surar a makka aka sauke ta kaga wannan ba a yi horo da yaƙi ba kenan نعم أذن الذين يقاتلون بأنهم ظلموا- ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير ba kai hakan ba wancan a Madina ne wannan kuma sura a Makka ne saboda haka Allah yana rarrashin Annabi sallallahu alaihi wasallama jinkirta musu dan dakata musu saurara Na'am.
yi hakuri ruwaidan sannu sannu zan kama su ya Rasulullah صلى الله waka Allah ya kama su kaga dai yanzu duk dai an kama su an daddamke din ba wani mai cewa ai shi jikan wane ne cikin wanda aka yi a can sai dai yanzu ko mutum yana kaburce irin nasa amma ba irin wancan ba kam babu kun ba a hana ka ma yanzu kai addinin sai dai a kamo wani kissa a sa a ciki ko a ce an hana ka kaza ko an hana ka kaza amma ce an hana ka musulunci babu sai dai a ce an hana ka wani abu in kasar da musuluncin ba karfi mai lil kafirina amhilhum ruwaidan
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى
بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى wannan sura kamar dama shi Qur'ani a cikin Ahzab Ahzab hizo 60 ne bakaran nan shine na farko wannan shi ne na ƙarshe sabbi shine hizo na ƙarshe wanda um, ita ma dai makka aka sauke ta kamar yar uwarta wasu mai watsa duka dai yanzu muna cikin karkarar ah, makiya makiya surorin makka wanda aka sauka yanzu zaka ji su da zafi zafi abinda kawai ake magana mutane su bi Allah ne kawai su bi Allah ne kawai dan lokacin ma ah, sai kusan kusan Isra'i da Mi'rajin Annabi sallallahu alaihi wasallam aka sauko da sallah aka farlanta da sallah kuma cikin arkanul islam din nan guda biyar ita ce na farko wanda aka fara wajabta muna amma farko duk zaman da annabi shekara goma da yayi har sha ɗaya har cikin ta sha biyu din nan abinda kawai ake horon mutane su dai bi Allah su yadda da la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallah dai sai a yi amma ba na farilla ba sai aka sauke inna rabbaka ya alamu annaka taqumu adna min thuluthai layli wa nisfihi wa thuluth wa thuluthihi wa ta'ifatu min alladhina ma'ak har zuwa karshen wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar alima allan tusufa taba alaikum faqra'u ma tayassara min al-qur'an aka eh, sassaita ya ayyuha al-muzammilkum al-layla illa qalilan nisfahu aw inqudh minhu qalilan aw wizid alayhi wa ratil qur'ana tartila Mm.
ka sauki wancan aka dawo aka saisaita abin da wannan to duka dai a makka ne sai daga baya kusan isra'i da mirajin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka eh, da ba- kusan eh, hijiransa aka yi isra'i da shi aka yi miraji da shi aka zo da sallah sai ba an zo madina shi ko shekara biyu ne shi wannan azumin da muke yi shi kuma sai aka wajabta shi haka da suka yi ta tafiya aka zo da zakka haka abu suka yi ta tafiya to wannan sura a makka aka sauke ta sallallahu alaihi wasallam an sauka masa ita tana da ayoyi guda goma sha tara lokacin da aka soki wancan sura da muka karanto da nisa kamar hizo biyar iza waka ne can ƙarshe Allah ya ce fasabbih bismi rabbikal azim نعم can mun karanta subhana subhanallazi asra Na'am.
subhana ba kai ga yusabbihu ba Na'am.
kaga subhana sai aka zo da yusabbihu kaga kan mudari'i kenan wancan kuma kan wannan siga yanzu kuma gashi sai aka zo nan karshen yusabbihu lillahi ma fi samawati ma fi samawati wa fil ardi aka kare shi sai aka zo kuma da fasabbih bismi rabbikal azim نعم kamar na gaya wa annabi kenan sallallahu alaihi wa sallam to lokacin da aka sauki fasabbi bismi rabbikal azim sai manzo Allah ya ce ij'aluha fi ruku'ikum نعم ij'aluha fi ruku'ikum kun ji fa can an kan- karanta mana an gaya mana subhanallazi asra an gaya mana yusabbihu an yi ka- to yanzu kuma an ce fasabbih bismi rabbikal azim fala uqsim bi mawaqi'in nujum an ka wannan wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim Duk an karanta wannan sai al- sai annabi ya ce to yanzu kam wannan ij'aluha fi ruku'ikum ku ka- dinga karanta wannan cikin ruku'u shi yasa muke karanta subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana Mm.
rabbitun da fasabbih bismi rabbikal azim ne مم.
to haka duka dai a makka tunda ba a sauki sallan bane ta zama farilla ana sallan ne dai cikin dare ah, haka ake yin ta a- a cikin dare ba bai zama farilla ba har ga azumi ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ah, ko da ke wannan a Madina ne irin ah, wannan qiyamul lailin nan na tarawihi annabi ya fito wata rana a masallaci yayi mutane suka suka ga alamar annabi yana sallah a masallaci fa to shikenan gobe wa- wanda yaji ana yi sai maza ya zo ya bi annabi sallah a masallaci Do- da a gidansa yake a cikin azumi yana nafila to wasu suka ji karatu sai suka zo suka bi annabi jami'in sallar na na tahajjudi da dare to gobe duk wanda ya haɗu wane wallahi naga kana kyalli kana shegi a ha ba ba dole yayi shegi yayi kyalli ba je ba annabi nabi ya sallah na fifili da yawa fa kai bari fa wallahi a masallaci to kam ai ba za a barin ba gobe zai fito a zai fito bana kam annabi ya zo mutane sun cika sun cika sahu sahun masallaci annabi ya zo haka da ya yi sallah din ya yi sallah sai ya fita ka san sahabbai dama su suna sabiqu ila magfirati min rabbikum ne su alheri suke nema ba irin mu bane mun ya ga alheri ma ana hayya ala sala yana kira dan akwai dan sauran lokaci yayi akwai dan sauran lokaci to wannan ma ba a ce hayya ala sala ba kira su ba ba sun cika masallaci saboda imanin su to sai rana na uku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai fito ba ha ba masallaci ya cika har wajen masallaci haraba ana gurgusa min ai wallahi na riga ka jiya ni na zauna nan ah to ba na riga gurgusa min wuri na ne a'a ba a wuri a masallaci wallahi na riga ka jiya na zauna nan ina koma baya haka dai aka cika masallaci tinkim wajen masallaci ma aka cika annabi ya zaman sa a gida sallallahu alaihi wasallam bil mu'minina raufur rahim Mm.
ya yi sallarsa gida ko ba su ji yana yin ba ya sassauta miryarsa Na'am.
sai lokacin sallar asubahi sai annabi ya fito da aka yi sallar asubahi sun yi jira wani yana gengedi har ya kwana tun da giran ka tare min sahu har wani ya gurguza ka san dole ko fitsari ko wani abu mutum ya fita a bar fili kai sai asubahi annabi ya fito sallah bayan ƙare sallah ya ƙara eh, askarunsa sai jama'a assalamu alaikum innahu la yakhfa alayya qiyamukum bil layl ko bil bariha tsayin da kuka yi jiya da zaman da kuka yi bai boye muni ba Na'am.
ina sane Mm.
wallahi inni khashitu an tuf an tuftaradaha an tuftarada alaikum wallahi abin da ya hana in fito in zo mu yi sallar nan ina gudun kar a ce ta zama farilla an ƙara sallah ya zama shida Na'am.
ya zama shida ga sallar asubahi wanda muke da da kyar Mm.
ga ta azhar ga ta la'asar ga magariba ga isha ga ta jijjihi Mm.
jijjihi wajen karfe uku a tashi kuma sallah raka'a goma annabi ce ina ina gudun kar in fito yau al- abin ya burge Allah yace to ta zama farilla ita ma Mm.
Ta Allah da ta zama farilla kaji asubahi yadda muke yi da ita Na'am.
sallan asubahi ta ba da wahala balle sallan karfe uku kuma raka'a goma sha to kaga annabi bil mu'minina raufur rahim Mm.
yana tausayin mu ne kuma an rubuta in kai yanzu ta nafilan an baka ladan kamar kayi wancan Allahu akbar.
saboda rahamar Allah tabaraka wa ta'ala idan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa sallam kaga wannan duka tausayi mu ne manzo Allah yake to sai ce wancan asahi a cikin a ruku'u sai sa muke subhana rabbiyal azim wa bihamdihi Mm.
to da aka sauko wannan sura kuma a makka ita sabbi din nan tana da ayoyi guda goma sha tara tana fara da hakan bismillahir rahmanir rahim sabbi hisma rabbikal a'la lalle ka yi tasbihi wa sunan Ubangijinka maɗaukaki can rabbi alfasabih bismi rabbikal azim nan Hmm.
kuma al'ala Na'am.
kai ɗan adam da muka karanta ɗazu an karanta cewa falyanzurul insanu mimma khuliqa dibayin da aka yi ka wa za ka yi wa girman kai ba wani girman kai da kai khuliqa mimma in dafik yakhruju min bayni sulbi wat tara'ib kuka sani innahu ala raj'ihi laqadir yaushe ne yawma tubula sara'iru Mm.
an yi wannan to girman kan mi za mu yi ga sallah Na'am.
saboda haka sai ka zo gaban Allah kai tsaye ka duka ka faɗi Allah na faɗi ina tuba ina tuba Allahu akbar sai ka ce subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi Mm.
duk girma Allah bani da shi gani ƙasa saboda kai su ga goshinka ƙasa hannaye ƙasa guwayi ƙasa kafafuwa ƙasa ko hanci ƙasa goshi ƙasa Mm.
Allah gani ƙasa subhana rabbiyal a'la wa bihamdi Allahu akbar.
kaga girman ka ya tashi kenan Mm.
shi yasa shedan baya bari ayi sallah Na'am.
shi yasa Allah ce fawailul musallin alladhina hum an salatihim sahuna masu rafkanuwa masu yin yadda suke so a cikin sallar su ba irin wanda aka faɗa ba kaga sauki wannan sai annabi ya ce ij'aluha fi sujudikum Na'am.
ku mai da wannan tasbihi a cikin sujudar ku shi yasa muke karanta subhana rabbiyal ala bihamdihi tunda can an karanta mu diba yadda aka halice mu ba zancen girman kai da mu saboda haka sai mu zo mu yi sujuda mu ce duk girma ga Allah yake bayan mun daga hannaye gaba dai Allahu akbar komai mun zubar Allah ya fi shi tabaraka wa ta'ala sabbihi isma rabbikal a'la Mm.
الذي خلق فسوى allazi khalaqa fasawwa Allah nan wanda ya halitta walanzur al-insanu mimma khuliqa allazi khalaqa fasawwa Mm.
wanda ya halitta ta mu mu mutane kuma ya daidaita mu haka ya yi halitta ta sauran halitta ya daidaita ta halittar ɗan raƙumi daban shi yasa zai gaya muna eh, afalan zuruna ilal ibili kaifa hulikat suran da za mu shiga gaba wa ilal sama'i kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa gashinan Allah zai nuna muna sai ce to fadhakkir inna ma anta mudhakkir lasta alaihim bi musaidir Mm.
suran da za mu shiga nan gaba ba mun ƙara wannan mun shiga insha Allah ba da nisa ba to allazi ubangijin da halaka yayi halitta mu din mu ya halice mu tunda da mu ake magana tukuna mu ne adda takalifi da mu da aljanu fasawwa ya daidaita mu yanzu dan adam ya duba tsakani da Allah ka dibi da Allah yi kannan ka fara duban kafafunka ka fara ƙasa tukuna ka diba yatsun da Allah ya jera maka halan kana tunanin da Allah ya bar kafanka kamar katako za ka iya tafiya babu kaga yatsunan da Allah ya tsatsaga maka su ga sunan kuma wani ya fi wani tsawo akwai hikima a ciki Na'am.
tafiya in ba hakan ba sai zama ta kamar tafiyar me za a ce sai an tuka kamar tafiyar mota kayan da ke ba ya tsuga ta ba sai an tura in ba a tura ba za ta yi tsaye ne kuma kam ka kai can ka yi mamakin yaya kake kai tafiya ka duba fa ba sai ka ce kafa ciro ba ke wannan sauka wannan ɗauki a'a kun fai kuni ne wanda Allah ya hore maka Mm.
kun kun kun kake tafiya da shi tashi tashi kawai kaddarawa zuciyarka ce za ta nasa kafa ta ciro sai ta ciro ta wani malami yace karkhasari bil ilmi wat tasrifi ko in kuntu qul yakun bila taswifi shi Ibrahim ne ko Radiyallahu wai mutane ta'ala su kai ca a duniya ai kaza kaza kaza kai ma ga kun fai kun Allah ya baka Mm.
tunda kafan ka kunne waye Na'am.
baka Allah.
kuma an ce waye kad hassani Allah ya keɓance ni ba na keɓanci kaina ba Mm.
Allahu ne ai wa inna ila rabbikal muntaha Na'am.
duk abin da inda an ce Allah yi shikenan magana ya ƙare to sai ka duba kafan ka da Allah yi ka Allah zai halaka fasawa ya jera ka haka kuma kafan da ya game su kamar fila ya kamne ya kanne su haka da Allah ina batun tafiya babu sai ya raba kafafuwan amma can da aka kai rabin ka kai dan adam Lokaci yayi.
to alhamdulillah Alhamdulillah.
Allah ya muna gafara ubangiji yana jawo hankalin allazi khalaqa fasawa shine yayi halitta ya daidaita ta Allah ya ƙara daidaita imanin mu ya Amin.
zama daidai da Allah yake son sa albarka annabi Amin.
Allah ya kiyaye mu Amin.
ya kiyaye mana imanin mu da mutuncin mu Amin.
duk abin da muke so na alheri Allah ya ba mu shi Amin.
abin da muke neman kariya na sharri Allah ya kiyaye mu Amin.
ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa tamu waɗannan tashin hankali da tsadar rayuwa Allah kai mana maganin su Amin.
Allah kai mana maganin wannan musibobi ka yayi muna Amin.
albarka Muhammadu Rasulullah Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.
wasallam Amin.
la ba mu lafiya da kwanciyar hankali zaman lafiya Amin.
malum Allah ya saka musu da alkhairi shanu Amin.
Allah ya kara musu karama Allah ya cika Amin.
musulmi maza da mata rayu da Amin.
matattu Amin.
masu mulkin kasar mu Allah ya kara saita mana su a Amin.
daidai ka ture mana su ga abinda ba daidai ba Amin.
mu ma Allah ka yi mana hakan ka saita mu a Amin.
daidai ka ture mu ga Amin.
abinda ba daidai ba albarka Annabi Amin.
sallallahu alaihi wasallam Amin.
Allah biya bukatunmu Amin.
Allah biya bukatun wanda suke musu addu'a.
Amin.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
فاتحة لصلاة الفاتحة Alhamdulillahi Rabbil Alamin Amin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmid Din Amin.
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in آمين Inna as-siratal mustaqim siratal ladzina an'amta Amin.
alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin. Amin.
آمين اللهم صل على سيدنا Amin.
محمد الفاتح لما أغلق آمين والخاتم لما سبق ناصر الحق Amin.
بالحق والهادي إلى Amin.
صراطك المستقيم آمين وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان Amin.
ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على آمين.
المرسلين والحمد الحمد لله لله رب العالمين